إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشدا قوتا ليا وتن المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da 23 ga watan bakwai a gregorian kalanda 2020 da ainihin wato hudu wannan shine kasadinmu na ɗari da goma sha uku daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwaziz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama alhafiz abdulazim albadawi allahu yarhamu idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kammala da babin da ke magana akan aljam'u bainas salataini eh to ba mu kama ba ok to akwai hadisi guda ɗaya kenan da ya saura to akwai hadisi guda ɗaya da ya saura wanda za mu ƙarasa a cikin babin da ke magana akan aljam'u bainas salataini wato haɗa tsakanin salloli guda biyu asbabuhu mun kawo sabubbansa kusan ainihin wato guda uku daga ciki akwai asafaru wato hali na ainihin wato tafiya daga ciki akwai almataru ruwan sama daga ciki akwai alhajatul ariba bukatar da ke bujurowa wanda ba ruwan sama ba ba kuma halin tafiya ba tuwanin hukala jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bainar zuhuri wal asiri wal magharibi wal isha bil madinati في غير مطر في غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ما أراد إلى ما أراد إلى ذلك قال أراد الله يحرج أمته آه دقا أنكر أوهر إلو دقا أن عباس الله يحدى مدشي الجنة yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada tsakanin azahar da la'asar sannan ya sake hada tsakanin magariba da isha bil madinati a garin madinatul munawwara fi ghairi khawfin wala matsare ba cikin halin tsoro ake ciki ba wanda tsoro yana daga cikin abin da ke sa a hada sallah wala matsarin kuma ba ruwan sama ake yi ba ƙila libin abbas sai aka tambayi marawaicin hadithi abdullahi dan abbas ma arada ila zalika me yasa annabi yayi haka me ya jawo yasa annabi yayi haka qala sai abdullahi dan abbas yace arada allah yuhrija ummatahu annabi yayi nufin kar ya takura ko ya kuntata wa al'ummar shi wato an shiga wani yanayi kamar yadda muka faɗa cewa ko a ce an zo ana wani abu wanda ya shafi al'ummar musulmi ko wani mitin mai zafi ina fata an fahimta ko wata tattaunawa mai muhimmanci to sai a ga cewa a ce idan an tashi an je za a yi sallah a dawo tattaunawar ko mitin ɗin kowannan buƙatar za ta samu rauni to sai a bari sai an kai gabar da ake buƙata sai a tsaya idan an tashi sai a haɗa tsakanin azahar ɗin da la'asar ɗin kaga ba ruwa ba ne ake yi ba halin tsoro ba kuma ba halin mai ba tafiya ba wannan ya tabbata amma malamai suka ce ko da zai yi wa'ai haka to kar ya zama wannan ya zama al'adar mutane motsi kaɗan daga abu ya haɗo ya taso musu su haɗa sallah ina fata an gane kar ya zama haka ya zamanto a shekara bai wuce ko sau biyu ko sau uku za a sami irin wannan ba in abu ya taso irin wannan bukata ta sa a ɗan saurarawa a zahar har sai an gama yanzu misali a masallacin nan mukan yi mitin kwatali wani lokaci a shekara sau uku ko yawwa to wani lokaci za a ga mitin in ya ɗau zafi muna jin ku za ku shiga sallah muna jin ku za ku shiga sai kun gama sannan sai mu zo mu ta mu to wani lokaci idan misali abin ya kai mu har muka kai irin biyu da rabi ko uku ko uku da yan kaɗan sai mu tahi mu yi azahar ɗinmu sai mu yi menene sai mu yi la'asar ɗinmu babu wanda ya hana wannan addinin musulunci an gane maganar da kyau ko shi yasa ma wasu malamai suka kira shi aljam'u lil haja wato hada sallah amma bukata ta jawo ba ruwan sama ba ba tsoro ba ba halin mai ba to amma kar ya zama al'adar mutane kamar yadda malamai suke tsawatarwa bini bini a hada sallah bini bini a hada sallah gaskiyar magana wannan ba sunnar manzon Allah bane yawwa dan bukata ce guda ɗaya biyu ta taso wannan babu laifi insha Allah قال الإمام النووي رحمه الله تعالى إمام النووي يحيى ابن شرف النووي كينا في شرح مسلم أتكين شرح مسلم مجلد نبي رشافي نقري بيو دقو مشاترة يتي ذهب جماعة من الأئمة da yawa daga cikin malamai limaman musulunci shugabannin musulunci sun tafi ila jawazil jam'i fil hadari lilhajati liman la yattakhidhuhu adatan kaji wannan magana imam an-nawawi a cikin sharhin muslim yace da yawa daga cikin limaman musulunci sun tafi ila jawazi zuwa ga halaccin aljam'i hada sallah fil hadari ana gida ba a halin tafiya ba lilhajati in wata bukata ta kama a hada sallah din amma sai marmaza yace liman la yattakhidhu adatan ga wanda bai dauki hakan a al'ada ba ma'ana motsi kadan yace a hada sallah motsi kadan yace a ina fata an fahimci magana in dai ba a dauke shi al'ada ba jifa jifa ke faruwa imam muslim a cikin sharhin nawawi imam nawawi a cikin sharhin muslim ya ce babu wani laifi akan haka so abinda nake jan hankalinmu kada maganganun wasu malamai allah ya saka musu da alheri ya kore hada sallar gaba daya domin shari'a ta yadda da hada sallah jama'a hadisai kuma sun zo akan haka ina fata an fahimci magana so kada maganganun wasu malamai ya kore halaccin hada sallar ma gaba daya kar kuma dalilan masu haɗawa ya sa abin da ya kai a haɗa sallah da yanayin da bai kai ba a ce a tashi a yi menene a haɗa sallah jama'a kun fahimci maganar da kyau ko hadisan da suka nuna a haɗa suna nan haka kuma tsoratarwar da malamai suka yi cewa kar ya zama duk motsi kawai a ce a haɗa sallah su ma suna nan so wannan kar ya bayi zuwa ga a ɗauki ɓangare ma'ana ya zama an kora haɗa sallar gaba ɗaya bayan kuma akwai hadisai da maganganun malamai kar kuma a runguma abin duk motsin da ya kai a hada sallah da motsin da bai kai a hada sallah bai jawo a hada menene to wannan shine kawai kaga kaya adalci ka kuma dauki wato ka'ida ta al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nas wa yakuna rasulu alaikum shahida wato ka dauki tsaka-tsaki kai baka kore hada sallah gaba ɗaya ba ba kuma ka ba wa mutane dama duk motsin da ya taso musu su yi ne ba Allah ya sa mu dace shi ne yake cewa wa huwa qawlu ibn sirin wannan maganar da na faɗa in ji shi imamun nawawi ko kuma in ji shi abdul azim al-badawi cewa malamai sun tafi akan halaccin hada sallah in bukata ta taso na hadawa amma kar a rike shi al'ada ya ce bayan imamun nawawi a cikin sharhin muslim ya ce to kuma ita ce magana al'imamu ibn sirina babban malamin da ya fi duk wasu malamai da aka sani sanin yadda ake fassara menene mafarki malami ne na mafarki kowanda mafarki ka zo da shi zai fassara maka na fata an fahimci magana malamin imamu maliku ne an ce imamu maliku ya taɓa yin wani mafarki na sha karanta muku wannan kissa cewa imam maliku ya taɓa yin mafarki cewa a mala'ikan mutuwa ya zo mishi da mala'ikan mutuwa ya zo mishi bayan sun gama tattaunawa zai tafi sai ce yawwa tun da kai mala'ikan mutuwa ne ga yamin yau zan mutu a ga aiki ya samu kenan ku mala'ikan mutuwa sai masa haka na fata an fahimta ya mara haka ma'ana saura biyar kenan kafin ya tambayi mai tambihi sai ya farka sai hankalinsa ya tashi kuma a ka tambayi yau za ka mutu an ce ma saura biyar ka sani ko awa biyar ne ko sati biyar ko sakon biyar ko minti biyar ko kwana biyar na fata an fahimta imamu maliku sai rugo da gudu ya zo ya samu al'imamu ibn sirin ya ce algafata malam yau fa an samu matsala ya ce me ya faru ya ce mafarki ne na ga mala'ikan mutuwa mun gama maganganunmu zai tafi sai na tambaye ya malakul mauti mata a mutu ya mala'ikan mutuwa yau zan mutu sai ya mun haka ya mun haka sai ce to shine na zo tun da kai allah ya sa ƙwararre ne kai a harkar mafarki ya rahamukallah a bari ka zo in zo ka fassara mu shi ne imam maliku abin nan imam ibn sirin ya ce wa imam maliku kwantar da hankalinka ya faɗa maka abubuwa guda biyar ne wanda duk duniya babu wanda ya san ma'anarsu sai waye sai Allah da Allah yake cewa inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaiz wa ya'lamu ma fil arham wa la tadri nafsun ma za taksibu gada wa la tadri nafsun bi ayyi ardin gamu su ne abubuwa guda biyar inna Allah indahu ilmun sa'ati a gurin Allah ne sanin yauhe za a tahi kiyama yake ba wanda ya san yauhe za a tahi kiyama wa yas'alunaka ka'annaka hafiyun an hako suna tambayar ka kamar suna ganin ka boye musu ne alhalin ba boye musu kai ba an gane maganar da kyau ko yas'alunaka anin sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundiru man yakhshaha yas'alunaka an sa'ati Allah yace suna tambayar ka dangane da kiyama ayyana mursaha yaushe ne za ta faru ina fata an fahimta fima anta min dhikraha kai ma kanka baka cikin wanda ka san yaushe za ta faru ila rabbika muntahaha zuwa ga ubangijinka ne sanin yaushe za ta faru yake innama anta mundiru man yakhshaha kai ma kaɗai mai tsoratarwa ne da razanar da wanda ke jin tsoron faruwarta ne kai mai wa'azi ne akan ta kawai amma baka san yaushe za ta tashi ba ina fata an gane ka annahum yawma yarawna halam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha Allah yace idan kiyama ta tashi wallahi sai sun yi tsammanin ba su wuce wuni ɗaya ko wuni ɗaya da kwana ɗaya a duniya ba idan kiyama ta tashi jama'a dan adam zai ji cewa duk rayuwar da ya shekara arba'in da biyar hamsin kamar daga faduwar daga hudowar rana ne zuwa faduwarta shine ka annahum yawma yarawnaha mutane za su ji kamar dai ranar da kiyaman nan ta tashi eh lam yalbathu ba su zauna a duniyan nan ba illa ashiyatan face sun kai isha au duhaha ko kuma sun kai isha sun waye gari hantsi ya zo ina fata an fahimta shine kwana ɗaya da wini mai yayi ne ɗaya illa sa'ad illa ashiyatan aw duha ina fata an fahimci magana yasa a wani guri yace wa sa'atu adha wa amar tahin kiyama yafi kaifi yafi radadi da zafi ina fata an fahimta yasa yace wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'a wa yawma taqumu sa'atu ranar da sa'a ta tsayu mecece sa'a anan ita ce kiyama yuqsimul mujrimuna mutanen banza za su rantse da Allah ma labithu ghaira sa'a wallahi zaman da suka yi a duniya bai wuce na awa ɗaya ba har rantsuwa za su yi tsabar bala'i yayi bala'i yanzu misali in ka ji yunwa ka ji yunwa ka ji yunwa ka ji yunwa yunwa ta yunwa kana filin a ranka kamar baka taba cin abinci ba ko baka filin kana filin a ranka haka ne ko ba haka ba in yunwa ta rarake ka ta ka sosai wallahi sai ka dinga jin ake kamar tun da kake a duniya baka taba cin wani mai suna abinci ba saboda tsabar yunwa to haka idan kiyama ta tashi in wahala ta yi wahala sai dan adam ya ji kamar ma a duniyar bai wuce wuni guda ba na fata an fahimci magana shine yuqsimul mujrimuna wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'a to shine yace masa inna allaha indahu ilmu sa'ati a gurin Allah sanin yaushe kiyama za ta faru yake wa yunadhilul ghayth haka kuma ba wanda yake ya san yaushe ruwan sama zai sauka sai waye sai Allah shi yake sauka da ruwan sama wa ma tadri nafsun ma za ta kasi wa ya'lamu ma fil arham kuma shi ya san me ke cikin menene mahaifa lalle a yi sukanin a gane namiji ne ko mace a yi sikanin a gane wata shida da ɗaukarsa ko bakwai ko shida ko hudu ko uku ko sati biyu ko sati kaza amma sanin musulmi ne ko kafiri akwai wanda zai gane sanin shinkafa ton nawa zai ci kafin ya bar duniya ba wanda ya sani ruwa tanka nawa zai sha eh mai fushi ne ko mai haƙuri arziki zai yi ko talauci shugaban ƙasa ne ko ɗan majalisa ko gwamna ko ciyaman na local government ko kansila ba wanda ya sani shine wa ya alamu ma fil arhami abu na uku wa ma tadri na hudu wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada babu wata rai da ta san me zai faru da ita menene gobe abu na biyar wa ma tadri nafsun bi ayi ardin ta mutu haka kuma rai bata san ina za ta mutu ba ina fata an gane to al-imam ibnu sirin kenan masanin fassarar mafarki an gane Allah ya hada mu da shi a jannatul firdausi to shine yake cewa a an samu daga gurinsa shi ma ya faɗi wannan magana cewa ita sallah ana haɗa ta a halin zaman gida in akwai wata buƙata in ta taso amma kada mutum ya ɗauke ta a matsayin al'ada na fata an fahimta wa ashhaba ko wa huwa qawli ibnu sirin wa ashhaba da kuma ashhab min ashabi malik daga cikin ɗaliban imamu maliku duka sun yarda da wannan fatawa ta sauran malamai wa hakahu al-khattabi al-imamu abu sulaiman al-khattabi mai sharhin sunani abi dawud wanda ya saka masa ma'alimus sunan ma'alimus sunan sharhi ne na sunani abi dawuda ina fata an fahimta al-imamu abu sulaiman al-khattabi shi ma ya ainihin hakaito wannan irin kalar fatawar anil kaffali wa shashiyu alkabiru min ashabi shafi'i na fata an fahimta daga kaffal da kuma da yawa da dandazo masu yawa daga cikin ɗaliban imamun shafi'i cewa su ma haka suka ainihin wato yarda cewa ana iya haɗa salloli guda biyu idan bukata ta taso ko ba ruwa babu mai babu tsoro ko babu kaza amma kar a ɗauke shi a matsayin mai al'ada an ishaqa daga an abi ishaq al-marwazi daga abu ishaq al-marwazi ko suka rawaito an jama'atin min ashabil hadith da kuma dandazon malaman hadisi suka karɓo cewa wannan maganar haka take waktarahu ibnul mundir al'imamu ibnul munzir na fata an fahimta mai littafin alhalalu wal haram na fata an fahimta shi ma ya zaɓi wannan magana wa yu'ayyiduhu zahir qawli ibn abbas kuma abin da ke karfafar wannan magana na cewa yana halatta a haɗa sallah ko da ba ruwa ba tsoro ba kaza in wata bukata ta taso shine maganan abdullahi dan abbas da aka tambaye shi akan annabi ya hada sallah ba ruwa ba ba tsoro ba sai ce arada allah ya kurija ummatahu annabi yana so ne kar ya takura ko ya kuntata al'ummarsa ko kuma ya ainihin wato matsa musu sai ce falam yu'allilhu bi maradin sai bai ainihin wato danganta abin da cewa annabi bai da lafiya bane yasa ya haka a lafiya kalau kawai bukata ne kar a takura jama'a yasa aka hada ina fata an gane wala ghairihi ko kuma wani abu wallahu a'lamu malam Abdul Azim Al-Badawi yace Allah shine mafi sanin ilimi ma'ana wal ilmu lillahi shi dai ya gama iya nasa bayani amma sauran maganganu ko sauran ilimi yana gurin Allah shi dai iya fatawarsa kenan ina fata an gane kuma ba kuma ta ba a muqaddimar wannan littafin ya faɗa cewa duk abin da zai kawo a cikin wannan littafi sai ya tace ya tabbatar da menene ingantacci an gane ya yi bayani dalla dalla mun yi kusan kasar guda bakwai babu abin da muke sai bayani akan irin usulubin da abdulazim albadawi ya ɗauka wajen rubuta wannan littafi ya tace maganganun sosai amma dai daga ƙarshe ya yi ishara cewa aballahu an yutimma illa kitabahu Allah ya ki wani littafi ya cika cin babu kuskure in ba mai ba in ba qur'ani ba shi kadai ne wanda babu kuskure a ciki la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid ƙarya da shirme ba ta zuwa qur'ani ta gabansa ko ta bayansa domin sauƙaƙe ne daga mai hikima a kuma abun godewa shine Allah subhanahu wata'ala al-juma'atu babi zai magana akan juma'a jama'a babi zai magana akan menene juma'a shuhudul jumu'ati fardu aini ala kulli muslimin illa khamsatun wato halartar sallar juma'a farilla ce ta ainihi fardu ainin ne farilla ce da ta hau kan kowa ma'ana an ce fardu ainin shine abin da wani bai ɗauke wa wani daga cikin ibadoji akwai fardu ainin akwai fardu kifaya aka ce fardu ainin shine abin da wani bai ɗauke ma dole sai ka yi sallan azahar akwai wani, wani in ya maka ta yi dole sai ka yi aikin hajji ko da yake wannan wani zai iya maka idan babu hali ko idan babu abin a ba lafiya ko idan ka rasu ko wani a makamancin haka dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya gamu da wani a filin aikin hajji yana labbaik allahumma an shibrama sai manzan Allah ya tambaye shi waye ne shibrama sai ya ce wani dan uwana ne na zo ne mara aikin haji ya ce kai din kayi naka sai ya ce a'a sai ya ce to ka fara yin naka sannan sai kai wa shibrama kaga kenan wani yana ɗauke ya yi wa wani ko ina fata an gane to amma ba wannan ne ma ma'anar da muke so mu kawo ba misali yanzu idan aka yi rasuwa dole ne sai dukkan mu mun je sallar gawa ko idan wasu suka je mu ta fada akan mu wasu na ɗauke wasu in wasu suka je ta fada akan wasu domin idan aka ce sallar gawa fardu ainin ne to idan aka yi rasuwa to dole ka he kaje yadda idan aka kwarma irin sallan azahar sai kayi to haka inda duk ka ji labarin rasuwa to lallai sai ka je kayi sallah ina fata an gane to amma da ke fardu kifaya ne idan wasu suka je kai baka samu zuwa ba shikenan kuma hikimar Allah ta kai hikima da Allah ya sa wasu ibadojin fardu kifaya ne domin inda duk an bar waɗannan ibadoji a matsayin fardu ainin wallah ba za mu iya ba kuma in ba mu yi ba mu je lahira mu da ku haka ne ko ba haka ba yi ba za a iya ba kuma an je lahira ba a yi ba a da ku to amma da Allah yana da hikima ba zai kuntata wa al'ummarsa ba sai ya sa wasu ibadojin dole sai an yi da kai wasu kuma wani ya je ya yi kai an ɗauke maka na fata an fahimci magana wannan shine saboda haka yake cewa farilla ce ta asali dole mutum ya ji in dai shi musulmi ne sai ce illa hamsatun musulmi guda biyar ne kadai sallar juma'a ba ta zama dole a kansu kamar yadda ta zama dole a kan kowa ba suwaye ne na farko abdun mamlukun bawan da aka mallake shi bawa in dai mutum bawa ne a hannun mai gidan shi to ba dole bane sai yayi me sai yayi sallar juma'a domin ta iya yiwa daidai wannan lokacin da aka tafi sallah mai gidan ya sa shi aiki wato ku duba yadda musulunci ke girmama mutane da Allah sallawa za a bautawa jama'a Allah za a bautawa amma an ɗauke wa bawa mamluki saboda ya kula da haƙƙin mai gidan shi ka duba yadda Allah ke girmama bayi bayin samada in ba girmamawa da mutuntawa ba ibada irin ta sallar juma'a a ce ba ta zama wajibi a kan bawa ba don saboda yi wa mai gidansa hidima saboda kai mai gidan ya ba dama je ka na fata an fahimci magana idan bai ba dama ba an ce ya ci gaba da yi wa mai gidan hidima kar ya damu ba ta zama wajibi a kan shi ba to amma tare da haka duk wannan gatan da Allah ya mana a haka muke saba mishi tare da irin wannan mutuntawa da Allah ya yi wa bayinsa amma a haka muke kan gare mishi au imra'atun ko kuma mace a gida mata ba wajibi bane he sun zo sallar mai juma'a domin mun karanta ba ku manta ba a can baya cewa sallolin mata a gidajensu ko har ma karanto matakai matakai sallar mace a masallacin anguwarsu ba ta kai sallarta a cikin gidanta ba sallarta a cikin ƙwariyar gidanta ba ta kai a cikin falonta ba sallarta a cikin falonta ba ta kai sallarta a ƙuryar ɗakinta daraja ba mun karanta hadisin da ku a nan ko so saboda haka mace ba wajibi bane he ta fita ta je masallaci an yi sallar juma'a da ita amma hadisai sun zo akan idan ta buƙaci fita kuma za ta je to kar a mi kar a hana ta in ta buƙaci za ta je kar ka hana ta amma in bata buƙata dole za ta fita ba to dama bai zama wajibi ko dole a kanta ba ina fata an gane to wannan shine da haka au imra'atun mutum na biyu shine mace au sabiyun ko kuma yaro in aka ce sabi ana nufin yaron da lam ya bulugil huluma bai kai matakin balaga ba shine daga 'yan shekara biyar shida bakwai goma sha ɗaya sha biyu da dai shauransu na fata an fahimta bai kai matakin balaga ko wani a makamancin haka ba ba wajibi ba ne a kan shi amma ana so a koya masa saboda ya riƙe wannan ibadoji da muhimmanci saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ku umarci ‘ya'yanku da iyalanku da yaranku su dinga zuwa masallaci ana sallah da su wa hum abu na usabi'in tun suna ‘yan shekara nawa bakwai sai ce wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashirin in suka ƙi fita su yi sallah sun kai 'yan shekara goma babu laifi ku da ke su in yaro ya kai shekara goma bai zuwa ana sallah da shi bai zuwa sallar juma'a bai zuwa jam'i babu laifi ka nemi 'yar bulalar ka mai dorina mai baki biyu ka tsula masa kwaya tara eh in ta kai goma ma ba laifi amma kar a wuce goma ina fata an fahimta yawwa to wannan ba laifi mutum na hudu au maridun ko marar lafiya in ba ka da lafiya hajaran majaran sallar juma'a ta faɗi wajabcin ta faɗi a kanka sai idan ka kirdaji an idar sai ka tashi kai sallar ka raka a hudu ta azahar na fata an gane au musafirun mutum na biyar shine matafiyi matafiyi ba wajibi bane sallar juma'a kan shi domin ta iya yiwa ma daidai lokacin juma'ar yana dokar jeji yana falla wuta haka ne ko ba haka ba don aka ce an wajabta masa kaga kenan za a takura shi cewa duk yanda zai yi kirdaji tsayawa a wani gari daidai sallar juma'a ya sallar juma'a amma abin da muke faɗa fa an ce ba wajibi ba ne a kanka amma in so samu ne kai kuma ka yi ta harrin samunta ka yi ƙoƙarin neman dacewa ka kama hanyar kano karfe sha ɗaya da rabi ka isa jarkwami ko ka isa dukku karfe sha biyu da wani abu sai kaga ana kokarin shimfiɗa sallayu za a yi sallah karka ce bari ka wuce sai ka nemi guri kai fakin minti sha biyar ashirin a yi sallah tare da kai sai kawo mota ka yi gaba ka sani ko a gaba ajalin ka yake ko ba haka bane ba ka sani ba sai zama ka tafi da juma'ar ka ɗoɗar to amma sai mutum ya abin nan saboda an ce ba wajibi ba ce sai ya sake gaskiya wannan ba daidai ba ne bin da ya kamata shine duk da an ce bata zama wajibi a kanka ba to amma ka bata muhimmanci kwarai da gaske ina fata an fahimta to wannan shine saboda haka ya ce au maridun ko kuma marar lafiya au musafirun ko kuma wanda yake matafi malam abdulazim albadawi ya ce ƙalallahu ta'ala allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani ayyaman amantun billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyan wa rasulan idan nudiya lis salati idan aka kwarma kiran sallah min yaumil jumu'ati a ranar juma'a fas'au ila zikirillahi ku tafi zuwa ga ammaton Allah shine ita wannan sallah ne wa dharul bai'a ku bar kasuwa cinikayya saye da sayarwa shine albay saye da sayarwa ku ajiye shi ku tafi zuwa masallaci zalikum khairul lakum yin hakan Allah ya ce alheri ne a gare ku in kuntum ta'lamuna amma idan kun me idan kun kasance kun sani so zuwa sallar juma'a ka ajiye abin da ke gabanka na uzuri to wannan yana daga cikin abin da zai zama ma alheri a rayuwarka ka ga mutane suna wasa da wannan sallah ka ga mutum ya sati uku malam wallahi bai samu juma'a kwaya ɗaya ba kuma wallahi wani ka binciki meye dalili ko uzuri mai ƙarfi babu haka siddan sai sabgar gabansa ta hana shi zuwa ya samu sallar juma'a wani kuma ya dinga wa juma'ar hawan feda shine sai liman ya gama duk kwarorotonsa na fata an fahimta duk hudubarsa duk ayoyinsa ya gama ja da hadisai da bayanai shi kuma a lokacin yana bakin titi yana ta buga hira da hira abokansa ana yi ana tafawa ana ana tafa ana kyalkyala dariya sannan sai ya ji liman ya hura lasifika za ta da ikama sai rugo da gudu da wata figaggiyar sallaye shi yana kokarin inda sahu yake jona eh eh makotan masallaci sun fi wannan ko su suna ganin kamar suna bakin gida ko kofar gida kawai fadowa za su wasu suna da sallar ma to gaskiya wannan kuskure ne kuskure ne mutane hawan feda da suke wa sallar juma'a za mu zo hadisai da suka yi magana akan falalar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani kan cewa ranar juma'a wanda ya zo ta a sa'ar farko sa'ar farko wanda malamai suna lissafa sa'o'i kusan guda uku zuwa hudu annabi ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za a ba hiladan wanda ya yanka menene raƙumi ya sadaukarwa mutane wanda ya zo a sa'a ta biyu mana ya yi latti bai kai na farko ba za a ba hiladan wanda ya yanka saniya ya sadaka da ita wanda ya zo a sa'a ta nawa ta uku za a ba hiladan wanda ya yanka shatu wato akuya ko taure ko wani abu wanda ya zo a sa'a ta hudu za a ba hiladan wanda ya yanka kaza ya sadaukar wanda ya zo a sa'a ta biyar shine wa marraha fi sa'atil khamisa haka annabi ya faɗa to za a ba hiladan wanda ya dafa koyi ko ya so ya koyi ya sadaukar to a wannan gabar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza hadara al imam daga liman ya shigo ya hau minbari eh hadaratul mala'ikatu sai mala'iku su su shigo sai a rufe takaddar rijistar waɗanda suka zo wannan juma'a a wannan rana ma'ana tun daga sa'a ta farkon nan mala'iku suna ɗaukar roll call wane ya zo a sa'a ta kaza wane ya zo a sa'a ta kaza wane ya zo a sa'a ta kaza liman yana hawa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah aka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah sai mala'iku su tattara littafi hesu rufe su ma za su saurari wa'azi in ji annabi muhammadu mala'iku su ma za su saurari hudu ba don haka da mala'iku muke sallolin nan duk da kuke gani haka manzan Allah ya bayyana za mu zo hadithu yastami'una zikira haka manzan Allah ya ce sai mala'iku su kasa kunne za su ji wa'azin liman kai mun gode wa Allah mu limaman nan billahi lazi mu har mala'iku ma muke wa'azi fa Allahu akabar Allah ka haɗa mu da su a aljanna an gane magana da kyau ko to wannan shine saboda haka za mu zo mu ji akwai falaloli da alheri mutane suna tahawuni da wannan juma'ar kuma wallahi akwai ukuba ga masu wulakanta juma'a jama'a akwai ukuba za mu zo ita ma za mu karanta ta Allah ka tsare mu daga ukuba karamarta ko babbarta to shine yake cewa wannan alheri ne gare ku idan da kun kasance kun sani wannan ya zo a cikin suratul juma'a aya ta tara wa an tsari bin hishabin عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض دقى طارق نين شهاب دقى النبي صلى الله عليه وسلم يتي الجمعة حق واجب على كل مسلم جمعة حقيني واجبي أكون قوة مسلمي في جماعة يزوى أيت أتكن جماعة تاردش illa arba'atan sai fa idan mutum hudu su ne bata zama dole a kansu ba na farko abdun mamlukun bawan da aka mallaka aw imra'atun ko kuma matar matan aure aw sabiyin ko yaro karami wanda bai balaga ba aw maridun ko kuma wanda bai da lafiya ina fata an gane wannan su ne kadai bata zama wajibi a kansu ba amma duk musulmi juma'a wajibi ne a kan shi وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسافر جمعة دقى عبد الله بن عمر الله يا هذا مدشي جنة الفردوس yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa alal musafiru jumu'a babu akan matafiyi juma'a ba juma'a akan matafiyi ina ma'anar babu babu wajabtinta amma musulmi ne shi zai yi juma'a amma tunda yana halin tafiya an sauke masa wajabcinta in bai samu bai yi sallah raka a hudu ta azahar shi ne abin da ya kamata yaron shago tunda an ce abdun mamlukun bawan da aka mallaka eh eh a ai tambaya tambaya shi ma za a yi masa bawa biyansa ake yi ko shi yake biya eh yawo to ai kaga shi bawa daban shi kuma wannan yaron shago neman kuɗi yake dan kasuwa ne baba ibrahim yana tambaya ne kuma tambayan tana da muhimmanci cewa shin wannan hukuncin na bawa mallakakke ga wani zai hau hukuncin yaron shago tunda shi ma a karkashin wani yake aiko to tambayar kawai da za ka yi ka fitar da amsar shi ne shi bawa shin shi ke biyan mai gidan shi ko mai gidan shi ne ke biyan shi a shi yake biyan mai gidan shi ne yawwa shi ke biyan mai gidan shi amma yaron shago mai gidansa ne ke ne yawwa don haka shi kuɗi yake nema so hukuncinsu daban-daban ba zai hau kansa akwai inda suke haɗuwa amma akwai inda suke rabuwa na fata an gane wallahu a'lam alhafu alaiha wannan ayoyi da wannan hadisai ne suka kwadaitar akan juma'a an abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام كجي دقى أبي هريرة الله يحدى مد أبو هريرة الجنة الفردوس دقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد يتي من اغتسل duk mutumin da ya wanka sun ma'atar juma'ata sannan ya zo aka yi sallar juma'a da shi fasalla ma ƙuddira lahu ya sallaci abin da aka ƙaddara mishi to anan sai malamai suka ce na nafila kenan to babu laifi idan ka zo sallar juma'a kenan ka yi nafila tun da farilla ce ko to tun da farilla ne in ka zo sai ka yi nafila ko tahiyyatul masjid ko kuma wani abu makamancin haka babu laifi ina fata an gane amma akwai ruwaya ingantatta da ta nuna bayan an idar da juma'a annabi yakan koma gida ya yi wasu nafilfili raka'a guda biyu amma bai yi su a ina a masallaci gida yake komawa ya yi su suna da falala wannan nafilan ka riƙe ta kana komawa gida ko shagonka ko rumfar kasuwarka ka jefar da sallayar ka sai ka kabbarta raka'a biyu sunnar annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam annabi yana yin wasu nafilfili raka'a biyu baya barin su bayan juma'a amma sai ya koma gida an gane to sannan ya ce ya sallaci abin da aka kaddara mar thumma ansata sannan ya yi shuru hatta ya furuga min khutubatihi har san da liman ya gama hudubarsa to daga cikin ka'idar juma'a ana so in ka zo masallaci kai shiru kar ka dinga surutu da hayaniya da kus da wanda suke tare da kai na da kallon waya da danne-dannen waya mutum ya zo juma'a ya buɗe waya saliman yana hutuba wasu suna ta kuka wasu suna jimami wasu hankalinsu ya tashi da abin da ake wa'azi a kai amma kai ka tafi wata duniya ba kama san me ake faɗa ba wannan ba daidai ba ne so sannan hira da taɗi akwai wani wanda ya kawo min ƙarar wani ya ce malam wani ina son zuwa sallah da ke na juma'a amma wallahi in muka zauna guri ɗaya sai ta damuna da surutu ya ta mun hira ba na so ya ce ta damuna ya zan yi da himana na ce ka jawo shi ku zo juma'ar in ka jawo shi ka zille ka je ka yi saho a wani guri ya dai zo juma'ar ai ko to sai idan ka tabbata kun nemi guri kun zauna ya fara ma wannan hira ka ce da Allah barin kama ruwa kana fita in ka zagaya sai ka dawo ka nemi wani sahu sai ka zauna ba shi kenan ba yawwa saboda irin wannan matsalar su idan ka ce za ka yi musu nasiha ba na son suru sai kuma ya fushi kuma ya ce za ka nuna mar kai mai tsoron Allah ne shi bai da tsoron Allah Allah ya dan adam sai a hankali Allah ya mana na wani ma sai ya bude na zuwa sai ya fushi shi an marwa azi sai ya fushi to mutane dole sai ana hakuri da su su ma kuma su yi hakuri da mutane an gane ko so shiru yana daga ciki yasa ruwaya ta zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza qulta li sahibika insit in ana hudu ba sai dan uwanka yana surutu sai ka ce masa yi shiru fa kad lagauta kai ma ka kwafsa inji annabi muhammad gane magana da kyau kaga dai yi shirun da kace mar ai aikin ma alheri kai na fata an fahimta idan ka je al'ajwibatun nafi'a an as'ilati lajnati masjidil jami'a na Muhammad Nasiruddin Albani wallahi ya dauko wannan hadisin ya dinga sharhi akan shi me annabi ke nufi da wannan magana yayi ta kawo maganganun malamai akan me ake nufi da wannan magana idza qulta li sahibika in sit yawmul jumu'a wal imamu yakhutubu faqad lagauta in kace wa dan uwanka wane yi shiru da na magana liman yana hudu ba a ran juma'a kai ma ka yi lagau ka kwafsa don me za kamar magana to wasu malamai malam fassara aka dinga yi a hadithin nan saboda wasu suka ce to ai wannan cewa yi shirun da ya yi ai ya umarce shi ne da abu mai kyau ya hana shi mummunan abu to ya za a yi kuma ya zama lagau na fata an fahimta wasu suka ce a annabi ba yana nufin ya yi laifi za a kama shi da zunubi ba ko kuma hudu ba abin nan ainihin wato juma'a safa lalace ba domin ko kun san daga cikin abin da ke rusa mutum juma'a shine surutu lokacin hudu ba yana iya ruguza ma juma'ar ka so kaga idan ku har haka ne to ahi akwai bukatar mutum ya yi menene taka tsantsan ko ya yi taka tsantsan ala ayi halin babi ne karka juma'a kana zuwa kullum karatu ne a jibge a cikin maganar juma'a fa sai an faso ma cikin abun he ka ji abun fa ahi ba kaɗan ba ne Allah ya shiryar da mu Allah kuma ya datar da mu don haka yake cewa sun ma'ansata sannan da ya zo juma'ar kuma ya yi shiru hatta ya furuga min khutubatihi har san da liman ya gama khutubar shi ko thumma yusalli ma'ahu sannan yayi sallah tare da liman gufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra za a gafarta masa tsakanin wannan juma'ar da juma'a mai zuwa wa fadlu thalathati ayyamin da kuma ƙarin kwanaki uku kwana goma kenan duka wannan kwanakin gaba ɗaya za a gafarta ma zunubanka to amma kaji da sharaɗin ka yi wanka ka tsoho juma'a ka zo ka yi sallar nafila ka yi shiru ba kai magana ba har aka idar da abin nan hutuba aka yi sallah tare da kai to shikenan za a gafarta maka wannan juma'ar har zuwa juma'a mai zuwa a ƙara ma kwana uku wa fadlu thalathati ayyamin ina fata an fahimci maganar to hikimar wannan shine malamai suka ce ƙarin kwana ukun nan da za a yi ma wato ƙari ne wanda zai iya shafar wasu uzurruka da za su iya taso ma wataran ka rasa menene juma'ar kamar rashin lafiya kamar yadda muka yi bayani ɗazu ko ko tafiya kamar yadda muka yi bayani to a cikin wannan falalar ƙarin kwana ukun sai a duk da baka zo ba an gafarta ma zunubanka ban gane ko kun fahimta ba to shine amfanin wannan falalar kamar na filfili ne da muke yi amfanin su shine sallolinmu na farilla da muke yi ai akwai yiwuwar mu samu wasu an samu tangarɗa Allah bai karɓa ba ko to sai Allah ya ɗebo waɗannan na filfili da muke sai ya cike mana gurbin menene da muke yi farillai da muke yi na fata an gane to haka azumi da muke na nafilfili su ma daga cikin amfaninsu akwai cike gurbin na ramadana da kai wanda an samu yan tangarda a wasu kayi yashashiyar magana a kayi abin nan arrafat kayi kaza kayi kaza to sai a ainihin wato cike maka da waɗancan da kai na nafilfili wa anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatu al-khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna izzatu libatil kaba'ir kaba'ir daga an dai wato abu huraira kenan cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a salawatul khams salloli biyar dinnan da muke yi wato sallolin da muke yi waɗannan guda biyar a zahar la'asar magarba isha asuba wal jumu'atu ila jumu'ati da kuma daga juma'a zuwa menene juma'a wa ramadanu ila ramadan da kuma daga ramadan na bara zuwa na bana mukaffiratun ma hunna suna gafarta duk abin da ke tsakankani izajtuni batil kaba'ir idan aka nisanci menene manyan zunubai yasa a wani guri Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tun hauna anhu ya ce nukaffir ankum sayyi'ati in kuka nisanci manya-manyan zunubai da muka hana ku to ƙananan ku bari kawai za mu yafe muku na fata an gane ka nisanci babban zunubi Allah sai ya ce a tattara ya masa ƙanana ƙananan yara yaran duk sai ya make su gaba ɗaya to a nan kuma kullum idan mun zo muka yi magana akan ƙaramin zunubi da babba to mutane su dawo hayyacinsu su gane zunubi fa da babbansa da ƙaraminsa kai musulmi duk ka ɗauke su manya ne domin tahawuni da su ma'ana ka dinga kallon su kamar ba komai ba su suke sa shaidan ya riya ma ka aikata ba matsala na fata an fahimta amma idan kana ɗauka su da girma eh to za ka gane cewa zunuban nan ba abin a tsaya ana wasa da su ba ne wajen aikata su na fata an gane sa'an nan bayan haka wannan sai nuna waɗannan ibadoji da muke yi da addu'o'in da muke yi suna daga cikin abin da ke sa Allah ke tarfa mana garin rahama ya sauƙaƙa mana masifa da bala'in da muke ciki sallolin da muke azumin da muke aikin hajji wato ainihin wato abubuwa da muke duka juma'a zuwa juma'a waɗannan ibadojin jama'a daga cikin manya-manyan ayyukansu bayan lada mai ɗimbin yawa da muke samu to kuma daga cikin ayyukansu shine suna kare mu daga fadawa masifu da bala'in duniya da lahira yanzu ga hadithi annabi muhammadu ya ce duk mutumin da ya samu sallar asuba a jami'i duk mutumin da ya samu sallar asuba a jami'i to a wannan wunin yana cikin zimma ta ubangiji me ake nufi da zimma shine allah yi zai jibinci lamarinsa gaba ɗaya a wannan yinin ba wanda ya isa ya taɓa ka wallahi akwai wani bawan allah wani magabaci suka yi tafiya da hi da wasu ɗalibansa su su uku shi da ɗalibansa mutum biyu sai ɓarayi suka tare su tun kafin ɓarayin su iso sai tambayi ɗaya daga cikin ɗaliban ya ce ka samu sallar asuba yau a jam'i ya ce na samu sai ce kai fa sai ce na samu raka'a ɗaya saura ɗaya ne na zo sai aka ƙarasa raka'a ɗayan da ni sai aka sallari ya ce kai to Allah ya sauwaki ma'ana duk da ya samu jam'in fa amma ya rasa raka'a nawa ya ce kai to Allah ya sauwaki kafin barayin su iso su kun san suna isowa wannan da ya samu raka'a ɗayan shi aka fara gaurawa mari gau suka kwashe shi da mari wallahi wannan ya masa ya yi bol da shi tukunna suka yi mar lilis shi kaɗai suka daka wani ikon Allah shi kaɗai suka karɓi kuɗin shi sauran da shi malam da shi ɗayan ba wanda a karɓi naira shi ce maza ku hau doki ku yi gaba suka wuce sai da suka yi gaba sai ɗaya ɗalibin da shi an yi siyasa musallar jam'in da malam ya tambaye ya ce ala gafata malam me yasa kai mana wannan tambayar ya ce ai wallahi yadda na samu sallar abin nan asuba a jam'i ka samu sallar asuba a jam'i da shi ma ya samu ya ce na rantse da Allah ba wanda zai iya taba ma cikin waɗannan barayi ya ce yanzu sa'a ma ya ce ya samu jam'in raka'a ɗaya ya rasa eh ya sa ya ƙare a mari da kwace mar kuɗi ga ƙarshen ta yanka shi za su yi ina fata an fahimci magana ya ce to amma da ya zama Allah ya jarrabe shi bai samu ya samu raka'a ɗaya bai samu ɗaya ba shi yasa ta takaito a iyanan sai kawo wancan hadisin da na faɗa cewa duk mutumin da ya samu sallar asuba a cikin jam'i a wannan wunin yana cikin zimmar ubangiji yace haka manzon Allah ya faɗa yace dan haka ko tafiya kuke yi sai wani abu ya tunkari zai same ku tuna ka samu jam'i na asuba in ka tuna yace to ka kwantar da hankalinka ko meye ne Allah zai kawo mahi da sauki wala Allah ma ba zai same ka ba Allahu akbar na'am ta eh an kama su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar Allahu akbar kun ji wannan magana bari bari bari bari ba ku ya mu malam Yusuf yake cewa wannan kusan abin da ya faru din nan ya faru da shi yace a wannan yinin sun samu sallar ju abin nan jam'i na asuba sun taso da ya je ya saro kaya ya kamo hanya zai dawo sai suka zo wani gari wanda wannan garin ya samu motoci guda uku sun riga su tsayawa sannan su suka zo sai aka ce musu akwai gaba can akwai barayi don haka su dakata ma'ana sanda suka yi sallar asuba na fata kun fahimta sannan suka taso wannan samun jam'in sai ya taimaka musu aka an karar da su cewa a gaba akwai menene barayi don haka sai suka tsaya a nan sai bayan kusan awa biyu zuwa uku sannan suka yi gaba suna yin gaba suka samu wata mota an yi kata-kata da motar an kama mutanen an yi jeji da su su kuma suka wuce to shine abin da nake faɗa cewa ibadojin nan da muke daga cikin manyan ayyuka bayan lada da muke samu suna kare mu daga bala'o'in duniya da lahira da haka mu daure mu dinga yin su mu yi haƙuri Allah ya ji kan malam guruntu ya ce kai da kake ga wani ya samu sallar asuba ka ɗauka hi baya son baccin da kai kake so ne ko ba haka bane ya ce ya ce yana jin daɗin baccin na amma ya haƙura ya tahi kai da kake ga wani ya bada kuɗinsa sadaka ka ɗauka baya son kuɗin ne baya jin daɗin kuɗin ne yana jin daɗin kuɗin amma idan na zuciyarsa ya ɗauka ya bawa wani haka ne ko ba haka ba to haka kana jin daɗin rowa amma kyauta ta fi ta daɗi wallahi kana jin daɗin bacci amma zuwa sallah fi hi daɗi wallahi amma sai ka dage kana yi ne sannan zaka gane haka Allah ka shiryar da mu ka ɗora mu akan hanya madaidaiciya a za mu tashi a التحذير من التهاون biha wato tsoratarwa da razanarwa akan masu wulakanta juma'a jama'a wanda suke sagegeduwa da yi mata rukon sakainar kashi akwai hadisai masu firgitarwa wanda Allah da kaɗai ya san adadin su wallahi don haka dole ne mu taka tsantsan mu kiyaye da ni da ku Allah ya kiyaye mu Allah kuma ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah akwai ruwa ne